والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوم فانا متى ashirin da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya wanda shi ne ya dace da biyar ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya gama wannan masallaci mai albarka na sheik jafar mahmud adam rahimahullah da ke sabuwar gandu don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda ake gabatar da shi mako-mako muna fatan allah ya sa mana albarka cikin abin da muke fada ya ba mu nasara da taufiki kuma ya ƙara mana fasaha da ganewa insha allah yau muna cikin surutu shu'ara za mu tashi farkon kisar annabi nuhu alaihi salatu wassalam آية تدري دبير فلنسى تعالى كذبت قوم نوح المرسلين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون نعم إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون الله تبارك وتعالى يا fara budewa da wannan zance na cewa mutanen Nuhu alaihi salam sun ƙaryata manzanni yace sun ƙaryata manzanni alhali manzo dai suka karyata abinda aya take nufi duk mutumin da ya karyata manzo daya daidai yake da wanda ya karyata dukkan manzanni gaba daya shi yasa ba a gaskata daya a yarda da daya kuma ba a cewa wani daidai yake wani ba daidai yake yi ba shi yasa Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin mursalin mutanen nuhu sun karyata manzanni saboda dukkan su annabawa akan manufa guda ɗaya suke tafiya kuma addini ɗaya amma in an duba a haƙiƙanin yadda abin yake shi kadai suka gareta amma don allah ya nuna mana saƙon duka nasu ne na annabawan kansu a haɗe yake duka allah suke kira da haka mutanen nuhu allah ya ce sun karyata manzannin allah akwai bayanin gisar annabi nuhu a cikin suratul araf Allah ya kawo ga ɗaliban ilimi wanda suke so su faɗaɗa bincike Allah ya yi bayani cikin suratul araf suratul hud don mun karanta da ku suratul nuh alaihi salatu wassalam amma da uslubi daban-daban kowace isa idan Allah ya kawo ta zai kawo ta da wani uslubi na daban annabi nuhu dangantakarsa tana tikewa ne zuwa ga annabi shisu dan gidan annabi adam akwai annabi shis shi ne muke cewa shitu ba shitu ba ne shisu ne sa shisu shisu wasu suna cewa shi ne annabi idris wasu kuma suna cewa a shi din ne dai shi to daban ne abun mamaki a cikin alkur'ani saboda muhimmancin annabi nuhu da kissarsa wuri wuri kalmar nuhu nuhu sai da Allah ya kira shi sama da wuri 43 nuh nuh nuh an nuh nuh wuri 43 mutanen annabi nuhu ɗabi'a su gumaka suke bautawa Allah ya aika musu annabi Nuhu zuwa gare su don ya nuna musu hanya ta shirya ita ce sabawa bautar gunki da gauracewa gunki. Um, Allah ya ce kazzabat qaumunu Nuh mutanen annabi Nuh ana nufin danginsa in an ce wato قوم الرجل أنا لهم أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد dangin mutum da suke haduwa da shi a kaka guda daya da haka cikin waɗanda suka kare tashi akwai yan uwansa na kusa da shi danginsa Allah ya faɗa cewa sun karyata annabinsu kalmar ƙaunmu kamar da imamu alusi al'alusi yake fada yi zarkar wa yi annas lafazi ne da yana iya zama muzakkari yana iya zama mu'annasi haka kuma duk ismu jam'in a larabci dukkan ismul jam wanda ba shi da ɗaya ismu jam la wahida la suna ne da jam'i amma ba shi da wahid من لفظه اسم جمع لا واحد له من لفظه كما إن رهط da rahat da ƙawon ko mata ne ko maza ne duk haka ake fada saboda ismu jam'in ne wanda shi bai da ɗaya rahat da ƙawon da nafar shi yasa ake tasgirin karmar ƙawon ɗin da قويمة قوم تسكير قويمة كمان ولد أشي وليد sannan shi wannan muzakkar ne a shi wannan lafazin mana ana nufin mazajen almursali manzanni na Allah ba a ɗaya ba ba biyu ba duk da mutum ɗaya suka gare ta li anna takzibahum lahu bi masabati takzibi li jami'i rusuli saboda sun zo bi risalatin wahidatin a fi usuliha allati la taftarifu bi ikhtilafi zamani wal makan duk annabawa sun zo ne da sako guda ɗaya a tushe wanda zamani baya canja sakonsu ko lokaci ko wuri duk wani annabi da ka sani ya zo da sako ne irin wanda dan uwansa ya zo da shi illa kawai dai bambanci na shari'o'i amma aqida duka bautan Allah ne ake idh qala lahum akhuhum lut nuh yayin da dan uwansu kaga sai ce dan uwansu nuhu yayin da dan uwansu nuhu yace da su akhuhum nuh ala tattaqun ya yanzu ku mutane ba za ku ji tsoron Allah ba ya gaya wa wato jama'arsa ba za ku ji tsoron Allah ba ala tattaqun ai ala tattaqun Allah yanzu ku ba ku tsoron Allah kuna saba ubangiji kuna saba min alladhi khalaqakum wa razaqakum Allah shine ya halice ku shi ya azurta ku fatakhlusu lahu al-ibada watattarku ibadata ghayra ba za ku ji tsoron Allah ku yi mai bauta shi kaɗai ba ku bar bauta wani ba shi ba Allah tabaraka ta'ala ya sifanta shi da cewa waɗannan yan uwansa ne dan shi ɗaya ne daga cikinsu kuma sun san danginsa sun san tushensa sun san asalinsa shi a dabaro kuma a cikinsu ma ya tashi sannan sai Allah tabaraka ta'ala ya hakaito ya ce inni lakum rasulun amin ya ce wa mutanen sanifa annabi ne gare ku manzo mai aminci أمركم بتقوى الله لأني رسول معروف بينكم بالأمانة إنا أمرتكم دكتور tsoron Allah saboda ni manzo ne sananne a cikin ku kuma kun sani da amana ta wa adamin khiyana kuma kun sani ba na ha'inci a wilgish ba na algushi a mukhada'a kuma ba na yaudara fattakullah wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi min da amma as'alukum alaihi min ajr ni ba na neman ku bani lada na duniya in ajiriya ni dai face ladana kawai in na kira ku zuwa gare shi kawai ina neman illa ala rabbul alamin Allah ubangijin talikai ya ba da lada fa huwa allazi arsalani ilaykum kuma Allah ne shi ya aiko ni zuwa gare ku ya ku mutane na wa huwa allazi yatafaddalu bi manhi ajri la antum shine zai mun falala ya ba da ladana ba ku ba da aka aiki na aikin kyauta ne ba aiki ne na abiya da ba a nan gurin kamar yadda malaman tafsiri suka ce mai ake nufi da inni lakum rasulun amin ni manzo ne mai amana a gare ku malamai suka ce wannan yana nuna cewa duk mutumin da yake wa'azi yake da'awa to dole ne ya zama mai amana ya zama mai gaskiya kada a samu malami da cin amana kuma kada a same shi da khiyana kun ji gashi abin da ya ce ni amintaccen mutum ne a gare ku kuma kun san amanata ma'rufun bainakum bil amana wa adamin khiyana ni ina da amana kun sani kuma ni ba mahaici bane to a samu mai wa'azi mai karantar da mutane Allah kuma a zo wata mu'amala ta gindaya a zama ce amana ne an yi asara akwai da yawa waɗanda wani iya da suna cin albarkacin malinta ko sun fito daga gidan malinta ko kuma suna tare da malaman har su ma an da su kamar malamai ko kuma sun zama malaman hakikatan suna karantarwa amma gaskiya halayensu ba su da kyau cin amana bai kamata mai da'awa mai karantarwa ya sifanci da wannan ɗabi'a ta cin amana ba ko algushi algus mai karantarwa mai da'awa ko kuma yaudara mutum ya sifanci da yaudara kuma ka zo ka zauna mutane ka ce su ji tsoron Allah ko kai ne ma mai karantar da su Allah so duk wanda ya shiga wannan harka ya bi wannan layi ta koyarwa layi ta da'awa layi ta karantar da mutane da faɗakar da su wallahi dole dole sane ya zama mai tsarki ya inganta imaninsa kuma ya rabu da bibiyar abin duniya musamman harkar mata dole mai da'awa ya ji tsoron Allah ya kiyaye kansa akan harkar mata da na kusa da shi da wanda suke nesa da shi wallahi yan uwana mata suna zubar da mutuncin mutane fiye da yadda kuke tsammani musamman a wannan zamani da aka shagaltu da wannan awar kaga wannan wayar ba abin da ba a kimza a cikinta kuma duk mutumin da ya zama mutumin kirki ne to kuma allah ya kan jarrabe shi da mata mata kuma su ne tushen fitina idan mutum bai kiyaye ba ganganu na batsa wasanni na gaira ba dalili tura hotuna na tsiraici kiran matan mutane a lokacin da bai dace ba ko kulla alaƙa da su ba da izinin iyayensu ko ahalinsu ba ko mutum rauninsa ya bayyana a kan mace wallahi wannan ba daidai ba ne kuma an dasa wa mutanen kirki mata masu fitina don su zuba musu da mutunci duk wanda yake da mutunci ya kokari ya kare mutuncin kansa kada ya bari ya fada tarkon da aka dasa masa na yamace mace za ta iya kiranka tana maka maganganu na banza mace za ta iya kiranka a waya tana maka wasanni wallahi baka sani ba wataƙila tana kusa da mijinta so ake kurin ka ba da amsa ka ɗanyi wani motsi su ci mutuncinka ko ka saki jiki kai ta tura wa mace abubuwa na fitina kana ganin ai daga kai sai kai ne ba a ganin wayar ka ba ta ka ba ta ganin wayar ka sai kuma wayar ta ka ta faɗi wani kuma je ya ɗauka ya je cire security ya buɗe ta kafin kai wani kan ɗin wayar ta ka ya biya da komai ko ɗanka ya ɗauka ya buɗe wayar ya gani ko matarka ta buɗe wayar ka ta tura bluetooth ta bluetooth ta kwashe abu in an buɗe haka ake da an buɗe an danna an danna an buɗe bluetooth sai a kawo za ta yi ajiye wayar ta kusa da kai kuna hira duk ta naɗe duk hotunan da ka ɗauka da bayanan da ke ci gaba daya ya shiga ciki ni da nake muku magana wallahi ba zan iya irga muku adadin matan da suka bugo mun waya suna kuka cewa sun ga abun banza da barna a wayoyin mazajensu ba kaga harkar neman mata yanzu harkar neman mata din nan ya zama ruwan dare wallahi mutumin kirki in kai wasa mutumin kirki a ido a zahiri wallahi idan aka baka labarin mu'amalarsa da mata wala ka daina kula shi zinan nan da kake gani ta zama ruwan dare wasu ba su mai da ita komai ba za su yi kuma ba abin da zai faru kuma ko damuwa ba su yi ba wance-wance ta kama mijinta yana sex chat da wata wance wance ta kama mijinta karfe uku yana hira da matar abokinsa wance wance ta samu a wayan mijinta yan mata sun turo masa hotunan kirjinsu kawai mace sai ta sai ta ɗauki hoto iya kirjinta kurin za ta ɗauka ta turo akwai wanda yake shi da yake banza ne ma shi shi kuma sai kwabe al'aurarsa iya wurin ya ɗauka ya tura kala kala yanzu mutum saboda tsamar ya sha giyar wake ya yi tsirara ya ɗauki hoton kansa ya tura wata yarinya a wannan zamani ko mataka ce ta aure ya kamata kai mata wannan yanzu kai da ka tura al'aurarka ko ka tura wani abu na private part naka ga wata mace to me za ka ƙarfi da shi to ina shaida muku mutane fa lalata fa ta shige su sai wanda Allah ya kubutar kuma karamar yarinya da bata kai ta kawo ba za ta iya raba ka da imaninka yanzu akwai matan da su da kansu za su biya ka kuɗi kai lalata da su kuma ka rabu da jaraba irin ta mace in mace ta makale wa mutum to gwanda karangiya ta makale maka shi ya fi maka sauƙi wallahi kayi kayi kayi kayi ka rasa yadda za ka yaki ce ta wara ta yaki ci ba wata ta ce wani ita fi so take ta aure shi ya ce to ni kuma ba na son ki ta ce to ni kuma ina son ka ya ce to dole ne ta ce in ba a yi ma akan wani kai akan ka za a yi ya ce to wallahi baki isa ba ta ce wallahi kai ma baka isa ba ta ce kuma na rantse maka da Allah sai na aure ka ya ce ke ni din ta ce kai din wallahi sai na aure ka ta ina ruwan makale mata kenan babu lokaci ina tabbatar maka mutumin nan da kansa sai da ya kai kansa gurin matan nan kuma sai da ya aure ta ana magana mana tuntuni ita ta san yadda za ta shiga ta fita da kanka za ka rinka bugawa kana cewa yaushe za a daura aure tana ba yanzu ba tukunna sai ka gama mutuwa a kai na tukunna suna da fitina wasu suna sihiri wasu suna tsafi wasu kuma jaraba kasan jaraba ko maita jaraba a makale ma tun ma ka so sai ka ji ma kana son ta kuma kai namiji ne zaif ne kai da haka zaman lafiya shine mutum ya nisanta da harkar mata kuma ina shaida muku daga cikin abin da ke zubar da mutuncin dan adam da wuri harkar mata wanda yake son ƙara aure ya je ƙara aure wanda bai da halin ƙara aure ya kame ya rufe kansa asiri amma a yi nesa mu'amala da mata a makarantu malaman islamiyya malami ya rinka cin kwalliya yana wasa da matan aure ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka kiyaye amana aka dauko aka baka ka ta wasa da mata kana hira da su yau ka kira wannan kana kiran wacin hajiya yau ka je gidanta wannan kaza da sauransu ba daidai ba ne kuskure ne saboda an baka amana su zo ka koyar da su kuma kana amfani da damar da ka samu kana siya da malaman makaranta na boko da lakcarori da malamai na kwalejoji da jami'o'i ku kiyaye amanar Allah dangane da matan da aka kawo muku aka sa ku a gaba aka sa muku su a gaba sai a tara ma mace ta fi ɗari biyu a gaban ka kala kala wallahi malam wanda inda ba dan dalilin aikin da kake na gwamnati ba kai ka isa ka tara su ka gan su haka awa biyu za ka yi kana kallon su wanda ka ga dama ka kalla wanda ka ga dama ka bari ba haka ake yi ba ya za duk wani mai lakca ai sai ya yawaita isa gifari wallahi wallahi malam Allah gyara mana halin da haka amana kiyaye mutunci kada mutum ya shiga cikin harkar mata ko zamba cikin aminci malami ya zo yana karantar da ɗalibai ya yaudare su a samu malami yana neman ɗaliba wannan ya fi kowanne muni kuma ya kamata a tsananta mai hukunci a baka amanar 'ya'ya mutane su ba da amanar 'ya'yansu duk wanda ya ɗauki yasa ya kai maka makarantarka ya yadda da kai ne ya za ka zo kana neman mata akwai wanda sun shahara a unguwanninsu an san su daidai ko an sani a cewa ne kai dai Allah sauke kawai ai duk wanda kana tana zuwa office din wani to in ba sa ba sai yayi kaza da ita akwai suna nan daidai ana kuma kallon su sun shiga wata riga ko ta ilimi ko ta wasun su masu ilimi ne ko na kusa da su ko suna wajen ilimi ana ta kawo musu mata suna lalata su wannan ba daidai bane ko malami a jami'a ko a wata kwaleji ya zama sharaɗin yarinya ta tsallake darasinsa shine ta ba da mutuncinta ko a ta kiranta a neme ta a ce zo mana wannan ba da kyau da aka duk wanda aka ɗauke shi a matsayin koyarwa gwamnati ko bata ja maka aya bata ja maka hadisi ba wallahi sai Allah ya tambayi duk wani malamin makaranta da ya keta martaba ya keta alfarmar ɗaliban da aka sa masa a gaban shi don inda ba don wannan takarda ta kai cewa malami bane wa zai da ko sai baka ka zo ka ajiye ta a gabanka kuma ka shigar da wasanni watakila matar wani ne watakila wani mai daraja ne yake neman ta watakila ubanta kaza watakila kaza watakila kaza yanzu akwai yara za ga marayu ne miskinai yan mata dan hodar da za ta shafa ta je jami'ar ma ba ta da shi wallahi da haka in ba an yi da gaske ba dan abu kaɗan aka taya ta za ta iya ba da mutuncin ta nan samu kuɗi akwai yarinyar da aka kama a garin nan wallahi na tausaya mata gida ta zo aka same ta zai tana kwana a wani wuri yarinya masha Allah idan ka ganta ta ce ke ya kai baki aure ba wallahi malam ba da hali kuma ina so ne karatu kuma ba da hali ba a nan garin take ba ta baro garin su ta zo nan gurin ta zo ta sadu da wata kawarta mai ba da kanta ke ya aka kike ci kike sha ta ce wallahi malam ba zan boye maka ba akwai mutanen da nake zuwa wurin su in ba da kuɗi sai mai ciniki da su su ba da abincin sati ɗaya sati biyu ni kuma in ba su kaina na awa kaza wayewa ne akwai wani mai sai da indomi a wuri kaza wayewa ne akwai wani mai provision store da ya gani dama ya sani sai ce ke jira sai karfe goma zan tashi in ya tashi da karfe goma nan ba zai je wajen iyalinsa ba zai tafi da ita wani wuri ne zai lalata ta ya gama biya ta kudinta akwai wanda da karfi ya danne wata baiwar Allah sai da ya lalata ta ya dauki rafar kuɗi ya jefa mata ya bata malam mutane suna barna da mata ana barna shi yasa duk wanda Allah ya jarabe shi da ya mace wallahi Allah ya jarabe shi yana cikin jarabawa kuma babu garanti in gaya maka gaskiya akwai abun tsoro fiye da yadda kake tsammani lokacin da za a je a yi lalatar wallahi lokacin da baka tsammani ne kuma dutsiyarka ba yadda za ka yarka budurwa dole ta fita dole ce je makaranta dole ce awa biyu baka san inda take ba ko kuma ta tafi makaranta daga makarantar ta tafi wani wuri da waya da wannan wayar kurin in dai za ta yi amfani da waya zancen ta ya gare za a kira ta kuma za a yi mata kwatance kuma za ta je minti talatin ashirin an gama biyan bukata to shi yasa an jefa samari cikin tashin hankali duk wanda zai aure yanzu a ƙasar nan yana jin tsoron wa zai aura shin kilin zai aura tsaftatacciya ce ko kuwa ta san maza yar wannan zamani da tana iya bada mutuncinta akan kar ta samu kare ba yar wannan zamani da za ta iya bada mutuncin ta mutunci ta akan a zo a koya mata wani darasin da bata iya ba ba gashi nan a makarantun ba za ka ko jaraba ake kona musu sai yaro ya dauki yarinya su je gindin bishiya wai suna group discussion sun haɗa mazaunansu wuri guda jiki na dukan jiki ko ana karanta takarda ta jefa rabin hannunta a jikinsa shi ma ya danne ka ta yana you know you understand this formula is very kaza kaza banza mara kirki wani you know wani you understand to abin tausayi shine malam wannan dan matar wani ne nan da shekara kuɗi biyar in ta gama jami'a ko ta gama kwalaji gidan wani za a kai ta akwai ɗalibai marasa kirki da suke lalata 'yan mata mutum ya je keɓanta da yarinya yana koya mata karatu ko a je a haɗu ka ga mutum biyar shida ƙatti balaga guduwarin balaga suke da yarinya budurwa guda ɗaya a tsakiya wai is group discussion group discussion shaidan ne a tsakiyar ke kuma kin zubar da mutuncin ki da kimaki abubuwan ba su da daɗin faɗa so kawai mu gyara muna magana ne akan amana duk wanda zai ke banta ya je ya zubar da mutuncin masu mutunci ya keta alfarmar wani gida wallahi wata ubanta mutuwa ne mai ya gama wahalar yi mata tarbiya mutuwa ta zo masa kai kuma yana kabari ka zo ka keta mai gida yaya za ka gama lafiya kuma ku sani ita zina manzana zuniya bihi walau bi khifarin jarihi duk wanda izina wallahi sai an yi da nasa ko da katangar gidan shi ne duk wanda ya je kama yar wani ya yi mata wani abu ka jira za ka zo za ka yi ya wannan yar taka da kake sa mata hijabi da niƙabi sai wani ya tsare ta ya rama abin da kai wa yar wani ita lalata da mace ba ta tashi a banza kar ka je ka shuka wa 'ya'yanka bala'i ko bayan ka mutu sai an yi da su sai dai in Allah ya karɓi tubanka su kuma ya biya sakinsu da aka ku kiyaye mutuncin mata masu kiran mata a waya masu magana da mata da yan yarinya ya bita da an je gidan biki a makale mata da an je kaza yadda ka san kulan karfe in aka haɗa maza da mata kama a haɗu ka san mayan karfe in ka kasa ɗaya anan kasa ɗaya sai ka yana jan hannunka yana ja yana ja kamar zai haɗu kamar zai haɗu wallahi haka maza da mata suke an haɗu ko a makaranta ko ana wani taro ko wata yi wanka wata ta yi wanka ta yi kwalliya ta matsa jikinta ta sako wani gilas kamar kwalba wani kwamtarere a idanta ba ta san mamuni yake kara mata ba shi kuma yana nan komi nasa Ka- la ilaha illallah. fitina fitina so ku sani 'ya'yanku ne 'yan uwanku ne ƙannanku ne duk wanda ya keta alfarmar wata to ya sani cewa sai an keta alfarmar tasa yar ka yi da yawa ko kai kada duk wanda ya yi zina da matar wani to ya sani shi ma zai yi aure lokacin da wani zai yaudari matarsa ya je ya kwanta da ita ya manta a je a sa maka ɗan da ba naka ba a gidanka a tsakiyar 'ya'yanka a jefo maka wani ɗa mata ka ta fita ta je ta yi lalata kuma ka ciyar da shi ka shayar da shi ka ɗauki nauyin makarantarsa ka ba shi umarni ya ce ba za a yi ba don kai ba ubansa ba ne shi bai sani ba kai ma baka sani ba abin da ke faruwa ke da aka ku tsare mutuncinku kuma musamman muna da jaddadawa duk wanda yake kiran mutane zuwa ga hanyar Allah wallahi dole ne ya rayuwa da ad-dunya sijnul mu'min sai ka kame dole ka kiyaye bayan da Allah ya sa albarka mutane ka zaunar da su kana koya musu kuma ka kewaya ka je kana keta dokar Allah sha'awa ba wanda bai da sha'awa kuma shaidan ba wanda baya zuwa ya zuga amma ya za ka tsaye da mutane ka ce musu Allah ko ka tara mutane ka ce ku zo a koya muku Allah kuma ka kewaya ka je ka yi ƙarya ka yi ha'inci kana neman matan mutane Allah ka kare mu ya Allah ka tsare mana mutuncin annabi nuhu yace inni lakum rasulun amin ku ji tsoron Allah ku yi min da'a duk abin da na gaya muku wa ma as'alukum alaihi min ajr kuma ni ban ce a biya ni ba wannan yana nuna cewa wannan da'awa da ake yi aiki ne na Allah ba aikin kuɗi bane duk wanda yake ganin wannan hanyar ita ce zai yi kuɗi a cikin ta to gwanda ma ya hada kayansa ya kara gaba don harkar karantarwa harkar da'awa harkar malinta ba harka ce da ake neman kuɗi ba ba biya ake ba kyauta ake yi duk annabawan Allah ce suke wa masu alkun alaihi ajara ku min ajiri ba na cewa ku bani lada ba na cewa ku biya ni aiki ne na Allah na neman yardar Allah ba hana mai da'awa ya je sana'a ba yawwa ya je ya aikinsa kamar yadda kowa yake sai ware lokaci in suna bukatar lokacinsa gaba ɗaya su biya shi su biya shi lokacin su ɗauki nauyinsa abincin gidansa abin shansa shi kenan ya zo ya ta karantarwa in ko ba haka ba to a bashi ya je kasuwa ya nemi abincin shi ya je ya aikin gwamnati shi ma a bashi albashi a bashi ya tafi gona ya je ya shuka ya jira kuma duk wanda ya ga wata harka da zai iya juya taro ya zama kaza ya juya ɗari ya zama ɗari biyu bilal azimu ko ƙur'ani ne akan ka kullum kana zagayawa da shi kaje ka yi ba laifi ba ne neman na kai ba laifi ba ne neman rufa asiri kai ba laifi ba ne tunda muna rayuwa da al'ummar da ba san muhimmancin waɗanda za su zo suna karantar da su addini su ɗauke musu nauyin wahalhalinsu ba ba biyan su za ku ba don ba a biya amma kuna so ku same shi sai ku taimaka masa ku ɗauke masa nauyin kuɗin makarantar yayansa cefanen yayansa wane ne yaransa yanzu malami zai zo yana tare da mutane yana karantar da su shekara da shekaru a unguwa ko a gari zai zo tafiya ta kama shi wani malami ya yi tafiya iyalin suka buga masa waya suka ce ga nefa na sun zo za su yanke mai wuta ya ce yanzu duk ɗaliban na ba wanda ya je ya dakatar da su hajiya ta ce ai ba wanda yake zuwa an ka tafi ai in ka tafi ko tattasai da tumatir ba wani ɗaliban ka da ya taɓa zuwa ya kawo na ɗari biyu ya ce gashi malam baya nan ya yi tafi ya taɓa bugawa wa zai ɗauko mota a ɗauke shi ce wallahi ina da uzuri wallahi ina da uzuri duk irin wannan tarbiyyar wallahi sai mun gyara ta mutum ya zo ya ƙarar da rayuwarsa amma yau in ya faɗi ya mutu ba wanda zai wa 'ya'yansa gata matan malamai nawa suka wulakanta ba mazajen sun mutu a ƙasar nan malami mai da'awa mai karantawa zai faɗi ya mutu wallahi azimu sai a nemi wa zai auri matarsa a rasa ka san me saboda ya tara yaya kowa yana gudunsa wallahi da kuma an ci moriyar ubansu amma a yi ma'aure na rufin asiri a rufa mata asiri a ɗauko ta a kawo ta a ce an aure ta alƙali yara a ga dabarar da za a ɗan raba su makarantu ko na gwamnati ne haka ake barin su tozarta suna nan barkace matan malaman da suka mutu a ƙasan nan suna nan barkace da 'ya'yansu ko kuɗin makaranta mutum nawa ne zai je ce bari in ɗauki nauyin ɗan malami na ya mutu in biya mai kuɗin makaranta wannan fa ita ce rayuwar da ake yi da haka an kun ga wani ya gigita yana ta neman na kansa kar ku zage shi yana tsoron wulakanci ne da tozarta waye ya zai kula maka da bayanka kai ka ƙara rayuwar kana ta hidima al'umma na ma aiki ne na Allah kake amma su mutanen ba san karamci ba su mutanen ba san ya kamata ba yanzu malami mutum nawa ya sa aka ɗauki nauyin gidansu malami marayu nawa ya rike ya taimakawa malami mace mara miji da mijin ce mutu guda nawa ne ya sa ya mata aure ko ya sa aka taimake ta amma shi zai faɗi ya mutu wannan duk ina baku labari fa muna da list na malamai da wallahi azimu suka mutu suna nan a ƙasar nan in ana baka labarin gidajen su zaka yi mamaki akwai malamin da ma da ya rasu ma ba wani dadewa ya ba gidansa dole iyalan suka suka ba da shi haya suka kira yan haya suka shiga suke zama tare da su saboda su nemi abin da za su ci ko shekaran jiya na an turo mun da wani invitation na wani malami da yasa da ya mutu shekarun da suka gaba tare da malami ne amma wallahi an zo za a yi auren yasa an rasa ya za a yi wannan wani labari ne wani karatu ne da ba ku san shi ba nake gaya muku don ku gane ku san halin al'umma yanzu za ka zauna da mutum mai kuɗi ne a tajiri ya mallaki duk abin da kake tsammani ya mallaka amma wallahi za ga malami yana karanta da su anguwa a gidan haya yake da kyar yake samun kuɗin da zai biya hayan gidansa wallahi ba lalle yan masallacin su yi tunanin cewa malamin nan haya yake bari mu tara mai kuɗi na shekara ko rabin shekara mu biya masa ba ba a yi shi ya san yadda zai akwai malamin da limanci yake yi ya musu limanci ya musu juma'a ya musu sallar gawa ya musu makarantar islamiyya ta yara da yamma ya koyar da matansa asabar da ladi gidan haya yake aka zo za a tashi shi anguwar bai da kudin da zai kama wani gidan da zai dace da iyalinsa shi kuma wannan mai gidan ya ce ya'yansa zai yi aure da ƙarshe zuwa aka aka tashi malam wannan aka ce yanzu mutanen da kake musu hidiman nan ba wanda zai nema maka gida ko su haɗu su haɗa kai ce wallahi ba wanda ya magana sai dai a zo a ce a wannan ashe mun ji tashi za ka yi anguwan nan to Allah kiyaye to yanzu malam ya za a yi kenan karatu sai ce zan rinka kokari ina zuwa wallahi abin da yake faruwa kenan sai za muna faɗa muna maimaita duk wani wanda yake karantar da mutane ya tsaya nemi na kansa maganin mutum ya ɗauke lokacinsa gaba ɗaya ya bayar kuma bai da abin da zai ci to wannan al'umma wallahi za ka kunyata a gurinsu sai kaɗan ba mu ce babu ba akwai ‘yan kaɗan wa ƙalilin mahu da aka ba laifi ba ne mutum ya sana'a mutum ya noma ya siya ya siyar za su yi ta zagi duk malamin da yake harkar kuɗi za ka ji ana ce ai mai kuɗi ne wa ne ku ta faɗa da a ce talaka mugun talaka ne kai wanda a ce ana da kuɗi sai ka rinka jin daɗi alhamdulillah eh kana da kuɗi ya je nema ya je sana'a ya je aiki malami ɗaya yake da dukkan mutane yadda iyalinka za su saka a gaba ta ce ba ni ba ni ba ni shi ma matan malami haka take yadda 'ya'yanka suke buƙatar kuɗin makarantar jami'a university shi ma nan malami haka yake yadda kake buƙatar ka ci tuwo ka karya ƙashi bayan ka ci tuwon nan haka shi ma yake so ko ba dan adam bane ba bal shi ma ya fi cancanta ya ta karya ƙasusuwa saboda kwakwalwa ta zama tana rike abubuwa ƙwarai kuwa da gaske ci mai kyau ya sha mai kyau ba ya zauna a gigice ba sai dai in babu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai an fada an ce in ya samu nama ba wasa yana cin abin da yake ci sosai ko ba ka bane ba ba har ma jahilai suna cewa sun da cin abincin an fara an gana mu a fara da shi ba قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الله من عفوا wannan wani babi ne na ce bari loda muku shi yau don ku je ku ƙara tunani kula da malamanku ku mutunta su ku kimanta su ku musu mai kyau ku musu addu'a kuma ku musu addu'a Allah rufa musu asiri kuma duk wanda malamin sai samu rufin asiri ya taya shi murna ka ce alhamdulillah malami na baya zuwa kofar gidan wani jami'in gwamnati ka ce alhamdulillah malami na baya bin kofar masu kuɗi yana roƙonsu ka ce alhamdulillah malami na 'yan siyasa ba sa mai da shi hankici suna walagi gida da shi saboda yana da abin da yake yi saboda yana da abin da ya dogara ba kima ka bane da a zo a ci mutuncinka a fuskarka a zage ka a zage malaminka a ce ya je yana bara yana roƙo fa amma malami ya samu rufin asiri ko ya sa riga mai kyau ko yana da mota mai kyau ko yana da gida mai kyau sai a je a yi ta yi da shi ita maganarsa ana sukansa ana cewa kaza ko wani ya je ya bashi wani taimako sai a yi magana kowa fa yanzu ya halatta a ƙasar nan gwamna ya bashi taimako ko minista ba shi taimako ko shugaban kasa ba shi taimako ko ya ba shi agaji miliyan kaza gida motar hawa dai ya halatta har murna za a yi amma in aka ba malami in dai aka ji labarin an ba malami kuɗi to ya shiga uku ka ji fa wani karatu su fa ya halatta su karba a lokacin ba a magana halal ne ko haram amma in dai malami ne in dai an ba shi ya karba to sai ya zama kawai shi a tunanin ba malami ya rayu cikin yunwa cikin talauci ya mutu a wahalce bayan ya mutu wata biyu a zo ana cewa ku bada taimako za a kama iyalinsa gidan haya laifi ne na wani ya bashi ya sai gida laifi ne na wani ya bashi ya sai mota hawa laifi ne na wani ya rufa mai asiri ya sai abincin shekara laifi ne na wani ya ba laifi bane tunda bai je roƙa ba ko annabi cewa ya rizqun saqahu Allahu ilayhi arziki ne Allah ya koro maka ka karba sai dai in an baka da niyyar a wulakanta ka ko tozarta ka amma annabi ya hana istishraf mutum ya ci miƙa wuya yana kwaɗayi yana abashi ko yana bambadanci ko yana faɗan maganganu ko yana roƙo ko yana kaza amma mutum yana zaman zamansa sai wani ya zo ya bashi wallahi ba laifi bane dan ya karba ya ce nagode Allah saka da alkhairi kamar yadda kai ma in aka ɗauka aka baka kana karba kai ma aljanna kake nema ya kamata mutane su gyara tunaninsu a gyara tunani ake yi inni lakum rasulun amin wattaqullaha wa ati'un na'am malam wa ma as'alukum wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin ana fassara malam fattaqullaha wa ati'un sai ya dada maimaitawa fa yace ku ji fa tsoron Allah kuma ku yi mun da'a dama abinda ake so bayi su zama masu da'a wa annabawansu daga nan zamu ga annabi nu ya bi wasu hanyoyi na tausasawa tare da mutanensa yana sau uku yana maimaita musu akan fattakullaha fattakullaha fattakullaha yana bayyana musu shi dan uwansu ne kuma yana nuna musu shi fa mai amana ne da yanzu kai in baka da amana ka isa ka zo ka daga baki ka ce musu kai mai amana ne shawala a ina banka kudi wallahi ka cuce ni baka biya ni ba yanzu wani fa bawan Allah fa ana fada aka ce da ya shigo kasuwa sai dai kaga ana rufe shago citta ai wani ne yazo ai wallahi bai biya ba in ya karba baya biya to kaga ai mutunci ya zuba ina bai kamata kai wannan ba sannan yana nuna musu shi mai kamewa ne baya karban lada daga gare su canjin abin da ya musu cewa su biya shi ya bayyana musu cewa lalle Allah ne mai bada lada kuma ba wani wanda ya biya mai da'awa in ba Allah ba ka duba tausasawa da yi musu amma wallahi malam bari ka ji bari ka ji amsar da za su bashi arama mai suka ce masa قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا سكتي أنؤمن لك ينزكي imani za mu yi da kai mu miƙa wuya zuwa gare ka kai nuhun nan bayan al'arzaluna in an ce al'arzaluna jam'i ne na al'arzalu an gane ko al'arzal abin da ake nufi al'akallu min ghairihi fil mali wal jahi wan nasabi kaskantattu wanda ba su kai mu kuɗi ba ba su kai mu matsayi ba ba su kai mu dangantaka ba ba su kai mu kaza ba su suke bin ka a nu'minu laka wata ba'aka al'arzalun yanzu za mu yi imani da kai alhalin wulakantattun mutane talakawa kaskantattu su suke bin ka mu ne za mu zo ka ce mu bi ka la ilaha illallah ku duba fa abin da ya ce musu mutane na ‘yan uwana ƙwar'ani ma ce a huhun nuhun ɗan uwansu nuh ka duba tausasa masa da suka yi a tausasa musu da ya yi amma ku duba irin bakar magana da suka gaya masa ya nuhu ya zaɓe mu bi ka alhalin kaskantattu talakawan da suke binka talakawan mu kuma haka ne talakawan ne suke binsa daman duk inda aka zo harkar da'awa da addini billahi azimu za ka fuqara da talaka sun fi yawa saboda Allah ya musu rabu a wannan babin bai jarrabe su da dukiya ko mulki ko sarautar da za ta hana su su gane gaskiya ba da haka da an faɗa zuciyar a buɗe take kawai za su bi su ɗauka suka ce mu ba za mu bi ka ba ma'abuta sana'a ƙasƙantacciyar sana'a su ne suke bin ka idan nuhu ya zo wa'azi talakawan garin suke cika wurin sama da masu sana'a ƙasƙantacciya su suke bin su kuma yana son su la ilaha illallah haka suke ta gaya masa da yake su manyan mutane ne masu kudin gari masu mulki suna yin raddi gare shi da wannan kuma da yawa cikin annabawa ma haka mabiyan suke gaya musu masu halin shi kenan bari ku ji amsar da zai ba shi kuma da yake mutum ne mai saukin sha'ani me ce mana قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون شكرا yace eh qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun yace ani ban san me suke yi ba wace sana'a suke yi suna da kuɗi ba su da kuɗi ban sani ba ku ne kuka damu kuka sa ido kuke ta tambayan aikin su sana'a su ni Allah bai dora musu na tambayi mai aikin su mai matsayin su me kaza ba kafin su imani da ni ba masu launi ne yace wa ayyu ilmin li bi a'mali atba'i yau ne wani ilmi nake da shi na mabiyana ni ba da wani ilimi ga waɗanda suke bi na ban san niyoyinsu ba ban san ayyukansu ba Allah shi ne ya san niyoyinsu ya san aikinsu da sana'o'insu kuma ba wai aiki na ni su bi ni ne da saboda sana'arsu ba a'a kawai su imani kowane mai sana'a ya je imani da Allah waɗannan masu launi da kuke cewa arzaluna ne a cikin riyawarku in hisabuhum illa ala rabbi hisabinsu sakayyarsu akan ubangiji na ne yake ni ba ni zan yi ba lau tashuruna أهل الفهم والشعور بحقائق الأمور لا بزيفها da a ce ku ne masu haƙiƙanin fahimta masu gane haƙiƙanin al'amura Allah ne mai yin hisabi ba dan adam ba da kun san cewa talaucinsu ba zai hana su shiga aljanna ba suke tare da shi kada yadda wulakanta su saboda talaucinsu wa ma ana bi taridil mu'minina laysat wazifati illa al-inzar al-wadih lin-nas bi su'il wasir ni aiki na kurin in yi wa mutane gargadi in sun mummunan aiki akwai mummunan makoma matukar sun ci gaba da kafircinsu sawa'un akanu min al-aghniya am min al-fuqara daidai ne cikin talakawa ne ko kuma masu wadata kai mai saurare ka duba yadda annabi nuhu wajen raddinsa yake ta tausasawa su gaya mai magana mai tsanani ya gaya musu mai sauƙi to haka ake so wani lokacin mai da'awa ya sifanci da wannan wani lokacin wani lokacin kuma ba laifi shi ma ya buɗe wuta yawwa ka san wani lokacin ita zuma sai da hayaƙi yawwa hayaƙi da na kogo da aka a kula ya ce ni ba zan kori dukkan mai rauni a tattare da ni ba kuma ni mai gargaɗi ne na jerin mube amma ku lura da mutanen nan yadda Allah ya cire musu albarka a cikin maganganunsu shi yana rarrashin su kuma suna mai rashin kirki me suka ce
in ana illa nadhirun mubin ni ba kowa bane face kawai mai gargadi ne kawai mabayyanin gargadi aiki na kenan in yi wa'azi in yi gargadi amma magana talaka ya bi ni ko kai ya bi ni ko talakawa ne a bayana ko masu kuɗi ni wannan ba shine sha'ani na ba kuma wannan shine abin da duk wani mai da'awa ya kamata ya sifantu da shi kada a wulakanta wani mabiyi dan bai da abin hannun shi kada a yi lalai maraba da mai hali mai arziki mai kuɗi saboda abin hannun shi sai ya ce ni
قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين kaji wata bakar magana kalu suka ce la illam tantahi in fa baka daina wannan wa'azin ba ya nuhu ya kai nuhu la takunanna min al marjumina za ka kasance cikin wanda zamu jajjefe wallahi zamu jefe ka da Allah ku ci mutum ya ce zai dake ka da dan dama dama mutum ya ce zai kaza ɗinka amma mutum ya ce sai na jefe ka ai kaga lafazin akwai wulakanci a ciki to shine ma'anar la takunanna min al marjumi daga rajumu ne sai mun jefe ka za ka kasance cikin waɗanda za a jefe su idan lam tafi ya nuhu an mujadalatika lana in baka daina jayayya da mu ba wa min da'watika iyana da kiran da kake mana ila tarki ibadati alihatina cewa mu bar bautawa allolin mu to lalle la takunanna min al marjumina minna bil hijarati hatta tamuta lalle wallahi za ka kasance cikin wanda za mu jefe su da dutse sai mun kashe ka za mu yi ta jifanka da dutse sai ka mutu hakanan kallawa ka duba kuma haka ashe ba abu ne ba ko mai wa'azi yana karantarwa a ce za a kashe shi nesa bisari yanzu shi wannan fa ba wasiƙa aka rubuta mai ba aiko gaba da gaba duk wani barazana da wani mai da'awa zai tsammani ya ji wallahi annabawan da suka gabata sun samu sama da barazana da ya samu amma abin tambayar sun daina wannan harkar ba a daina ta kuma ba za a daina samun masu barazanar ba wani wallahi ba zai gaya maka ba fakonka kawai yake malam akwai wanda ya gaya ma ba zai faɗa ba kawai sai dai ka gani shi a kanka amma sun manta shi ne duk wani mai aikin Allah kuma akwai kulawa ta musamman na Allah a kan shi yanzu tambaye ku me yasa mutanen annabi nuhu suke gaya masa sai sun jajjefe shi ya mutu saboda wazi to sai wani zai zage ka gidan rediyo ko ya je facebook ya zage ka ko ya je maka sharri ko ya je maka kaza ko na sauransu yanzu kun san me ake saboda bata sunan malamai abubuwa malam masu yawa akwai wani abin da za ka ga zigawa ake a yi a jimi za a yi don a yi bakar magana a faɗi wani abu sai a zo a samu hoton malami ya yi wani karatu akan wani abu kawai wani sai rubuta a youtube kawai sai ce ga malam wani yana tallan maganin karfin maza don a zubar da kimarsa wanda bai duba ya gani wasu ce ka malaman da sun lalace yanzu kaga sun bar wa'azin kuma sannan maganin karfin maza suke kuma ba mamaki wani karatu ne ya biyo ya yi wa mutane bayani ba su shawara akan wani abin da Allah ya sanar da shi ko abin da ya karanta sai wani ya yanke wannan wurin sai ce ga malam wani yana tallan maganin karfin maza wasu kuma za ka ga babu ma abin sai a saka hedin din gawa ne sai a ɗauko hotonka sai a faɗi wata magana ta batsa sai ka buɗe sai ka ji kuma wata magana ce daban ba abin nan saboda in ka buɗe ka bi ɗin an samu kuɗinka tunda youtube ne kana buɗewa kuɗinka ake ja dan a ɓata sunan mutum ko ai wani sharri a ce ai ya ce kaza ko a yanki wata magana a ce ga abin da aka ce duk wannan wata kwangila ce da wasu ke wai wai su zubar da mutuncin wai masu mutunci laifin su daya saboda kawai suna wa'azi saboda me yasa za su ce wa mutane ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza kuma dan abu kaɗan mutum zai yi sai a manta da alherin da yi sai a ta zagin sa kamar bai taɓa yin alheri ba duka wannan wata manufa ce ta gajiyar da masu kira zuwa ga hanyar Allah a tsoratar da su ko a gajiyar da su ko wani ya ce zai kashe ka ko kai wani wa'azi haka kawai sai mutum ya bugo maka waya mun ci abin da ka faɗa wallahi sai mun kashe ka banzan bazara me kake jira a mu a gari ana tare ba sai ka zo kashe ba shirme sai ka bugo waya ka ce za ka kashe kuma dan ka ce za ka kashe wani to mutane nawa aka kashe irinsa wanda suka bi shi in ka kashe shi kenan sai kai jaranta ka kashe shi kai kuma ka dauko taburmar rayuwar har abada ka shimfida a duniyar kai ta rayuwa kowa ma ya mutu ya tafi ya bar kai ta rayuwa a duniyar ba shikenan ba rai daman kwaya ɗaya ne kuma an cire masa nasu shikenan sai kai kana da damar da zaka cire na wani kai ma kuma za a zo a cire naka to me a cikin mutum yana wa'azi ko yana karantarwa sai a masa barazana za a kashe shi dama wannan harkar ta mutuwa ce wallahi yawanci annabawa kashe su aka wanda aka kashe shi yanzu ga wannan jifansa suka ce za su in ban da kariyar Allah ba wallahi da sun jefe shi annabi Muhammad an jefe shi a Ta'if annabi Nuhu annabi Zakariya yanka shi aka yi dauka yankan wuka annabi Yahaya haka me ba mai ba annabi Musa an bi shi ana neman sa za a kashe shi فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين annabi Musa ma ya fita daga garinsa daga Masar yana cikin tsoro saboda an ce ana neman sa za a kashe shi an gaya mai wallahi sai an kashe shi akan me akan wannan wa'azin kuma Qur'ani yace ya fita yana cikin jin tsoro wani yace masa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk mutanen garin nan fa manya-manyan suna nan fa suna kulla maka makirci fa don su kashe ka fakhruj ya kai Musa ka fita daga garin nan fa inni laka minan nasihina ni fa ina cikin masu yi maka nasiha ba ka fita ba za fa su kashe ka ba wannan cin lokacin annabi Musa da haka Qur'ani yace haka annabi Musa ya ada ya fita ya taraqqab ya daga hannu da ya je wajen gari yana cewa ya rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin ka kubutar da ni daga mutane waɗanda suke azzalumai manzo Allah a garin Madina Yahudawa sun shirya za su kashe shi zuwa yayi fa ya je ya sulhu da su suka je suke ci suke mai baki suna murna suna dariya ashe sun shirya cewa idan ya zo ya zauna su samu wani katon dutse a samansa bai sani ba an gizo masa kurin ya nika shi a madinan nan da kake zuwa yau kuma ya je kuma ya zauna a wurin ya zauna a wurin sun shirya za su turo mai dutsen Allah ya masa wahayi kamar aka ce tashi ka je kama ruwa ya tashi ya miƙe Allah ya sanar da shi da ya zauna da ba don kulawar Allah ba da sun kashe shi to amma akwai Allah wallahu ya simuka minan nas to da mai iya karshen abinda makiyin Allah zai ce in yaji ana faɗan gaskiya sai ya ce a kashe in mulki kake kai ma wasu za su ce a kashe in siyasa kake kai ma wasu makiya za su ce a kashe ina gida ma kake a zaune mutum nan aka je aka soka mai kaho haka kawai bai da kokobo aka soke shi a banza aka zubar da shi so laysa bi gharib wannan hanya hanya ce wacce tana buƙatar hakuri da karanta tarihin na gaba ce wa ma ana bi daridil mu'minina in ana illa nadhirun
وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم يا الله كي hukunci da ƙudurarka hukunci na adalci tsakanina da su shine fafta baini wa bainahum ay fahkum bi qudratika al'ajila baini wa bainahum hukuman min indika hukunci daga gare ka ya Allah sannan kuma ya dada cewa wani jini ya Allah ka kubutar da ni ka dubu kaga annabi ne kaga ya ji sun ce za su jefe shi amma a wurin waye nemi taimakon Allah da ka duk wani mai da'awa duk wanda yake mai barazana ko suke mai barazana ko ya sani bai sani ba ya rinka addu'a yana cewa wa najjini wa man ma'iya min almu'minin ya Allah ka kubutar da ni da wanda suke tare da ni cikin mu'minai wa najjini min alqawmi adh-dhalimin Allah ka kare ni daga mutane azzalumai Allah shine ke kare bayansa yau ga annabin Allah yana cewa wa najjini ka kubutar da ni wa man ma'iya da wanda suke tare da ni cikin mu'minai masu raunin cikin talakawa dan ba mamaki in sun zo kisan ko sun zo معه في الفلك المشحون Allah ya ce sai muka kubutar da shi da wanda suke tare da shi din ya Rahman take ya faɗa fa'u ta'qib kawai Allah ya karba ya ce sai muka kubutar da shi muka tserar da shi da wanda suke tare da shi wannan al-arzaluna wannan talakawan wannan mabukatan wannan miskinan wannan masu ƙananan sana'o'in wannan wanda in sun zo wuri ba a san sun zo ba in sun tafi ba a san sun tafi ba wannan talakawan dai Allah ya kubutar da annabi Nuhu tare da su da shi fil fulkil mashhun a cikin jirgin ruwa Allah tabaraka ta'ala ya dauke su in an ce al mashhun ana nufin cike a cike al mashhun an shahana masa mutane al mamlu'u bihim suka cika jirgin ruwa da duk kan abin da suke bukata na cin abinci da rayuwa gabaɗe suka yi ƙaura annabi nuhu ya ce ku zo ku shiga jirgin nan mu tafi za a halakar Allah kuma zai kubutar da mu Allah ya ce muka amsa masa addu'arsa muka kubutar da shi da wanda suke tare da shi cikin muminai cikin wani babban jirgi wanda yake an cika shi da mutane su da da abin da suke bukata na ci da sha da sufurinsu da kayayyakin amfani za su bar gari kenan kaga yanzu dole zai gudu da shi da mutanensa gaba daya mana akwai wata masifar da in ta zo wallahi dole sai an bar gari Allah karba mu da wannan masifar mutum yana gani da iyalinsa da ƴaƴansa da waye wallahi in masifa ta masifa haka zai tattara ya fita ya bar gari ba ma shi kaɗai wallahi har mabiyanka za a ce ina na kusa da shi in ba a same shi ba ina in kusa da shi ina almajiransa ina kaza ina kaza wallahi dole mu ce yau bala'i malam bai yi ba haka ya tattara su ya ce ku zo kwawo mu tafi sai mai Allah ya ce ثم أغرقنا بعد الباقين Allah Allah ya ce sannan sauran sai muka nisar da su Allah ya ce ɗauke su ku tafi da kai da ƴaƴanka da mutanenka da mabiyanka ku hau jirgin ruwa da ƴan kayayyakin ku tafi ku fita bayan sun fita sun bar gari Allah ya ce ina ruwan dufana ya zo gaba ɗaya hannu ya haɗe garin ya cinye su gaba ɗaya hannu dabbobinsu shi kuma lokacin annabi nuhu ya yi waje thumma aghraqna ba'dul baqin sai me إن في ذلك لآية na'am وما كان أكثرهم مؤمنين lalle
وإن ربك لهو العزيز الرحيم inna fi zalika la'aya lalle a cikin wancan zance da aka gaya muku ko ake gaya maka ya kai ayyuhar rasulul karim wannan annabi mai karamci mai girma labarin annabi nuhu da mutanensa la'aya lalle wata aya ce kubra babba ala wahdaniyatina wa qudratina dake nuni akan kadaitakan mu da mulkin mu da sarautar mu amma kana aksaruhum mu'minin lalle da yawa yawa daga cikin mutane ba masu imani bane ba wa inna rabbaka lalle ubangijinka la huwal azizur rahim shine mabuwayi al azizu ar rahim mai jin kai mai tausayi tabaraka wa ta'ala Allah ka ji kanmu Allah ka tausaya mana Allah ka ramfanta mana abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma shi Allah ya mana afuwa Ah, insha Allah ta'ala wannan karatu za mu tsaya yau akwai uzuri na tafiya sai cikin watan Januwari za mu ci gaba insha Allah Eh, insha Allah daga januwari za a ji sanarwa insha Allah muna da rai lafiya Allah ya isar da mu lafiya wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh